أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كوم يوم لياق وتن شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دمو لياد نبيه لثلاثين ترى وما شاء بقي قوتهم هدو ميلادية دبيو دقوم شاء تقص a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi wannan shine majalisun mu na biyu insha Allah Malibin Taimiyya ya yi mana shimfiɗa ya faɗi dalilin rubuta littafin cewa wani ne daga cikin 'yan uwa ahalin iman ya roƙe shi cewa ya rubuta masa wannan littafin shi malam ibn taimiyya yana cikin gaggawa domin ayyuka sun sha mai kai shi ma kuma wannan bawan allah yana cikin gaggawar a rubuta masa wannan littafin shi ne cewa kullum minna ajilanu kowanne daga cikinmu da ni da shi muna cikin gaggawa ni na cikin gaggawa domin ayyuka sun min yawa shi kuma yana cikin gaggawa a yi a rubuta masa a bashi domin ya fa'idantu da abin da aka rubuta masa to shi ne bayan waccan shimfiɗa sai ya ce fa'aƙulu to zan ce هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين هذه الأعمال waɗannan ayyukan da zuciyar musulmi yawa zuciyar musulmi take yi jami'u ha wajibatu dukkaninsu tilas ne ala jami'il khalqi akan dukkan halittu al-ma'murina waɗanda aka umarce su da haka bittifaqi a immatid dini wannan malaman addini ga baki dai sun yi ittifaki akan cewa waɗannan ayyukan na zuciya wajibi ne ya kasance musulmi ya yi su zuciyar musulmi dole ta ƙurta waɗannan ayyuka dole ne zuciyar musulmi ta zama masoyiyar Allah ta zama masoyiyar annabi sallallahu alaihi wasallam dole zuciyar musulmi ta kasance mai tawakkali dole zuciyar musulmi ta kasance mai ikhlasi wato yin abu dan Allah dole ne zuciyar musulmi ta kasance mai godiya ga Allah dole ne zuciyar musulmi ta kasance mai juriya a lokacin da Allah ta'ala ya jarrabe ta da wani abin da ya zama ba shi da daɗi ta kuma zama mai juriya a game da biyayya ga Allah ta zama mai juriya a game da nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ayyukan zuciya wajibi ne a kan musulmi domin ayyuka ne na imani imani kuwa shi ne guziri da lasisi na shiga aljanna idan babu imani ba shiga aljanna wannasu fiha ala talati darajatin amma mutane a game da ayyukan zuciya matakai uku ne Allah ta'ala ya kasa mutane gida uku a game da ayyukan da zukatansu suke yi na alkhairi da kuma nisanta sharri gida uku ne matakai uku ne hawa-hawa uku ne Allah ya kashe mutane kamahun fi a'malil abdani kamar yadda zai suka kasance a ayyukan jiki yadda suka kasance a ayyukan jiki matakai uku to haka suka kasance a ayyukan da zukata ke yi matakai uku ne ala salasi darajatin kenan akan matakai uku suwaye matakai ukun nan zalimin li nafsi akwai mai zalunta kansa zai fassara mana wane ne azzalimu li nafsihi mai zalunta kansa wa muqtasidin akwai kuma mai tsaka tsaki shi ma za mu ji waye shi wa sabiqin bil khairati akwai kuma wanda yake gaggawa a wajen aikata alkhairai su ne waɗannan talatu daraja ƙur'ani ya ambace su Allah ta'ala ya ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الله تعالى شيء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الذين اصطفينا كتابنا الذي أو الله تعالى شيء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا kenan sun ma'auratna allazi na tsafaina alkitaba bayanmu da muka zaɓe su sai muka gadar musu da littafi muka gadar musu da littafi muka damƙa ilimin littafin a hannunsu suka koye shi suka haddace shi suka san ma'anoninsa sannan kuma suka yi aiki da abin da suka fahimta a cikinsa bayan sun haddace sai Allah ya kasa su gida uku waɗanda Allah ya ba ƙur'ani gida uku ne faminhum zalimun li nafsihi akwai mai zalunta kansa wa minhum muqtasidun akwai mai tsaka tsaki a wajen yi ma Allah biyayya wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai kuma wanda yake rigegeniya yake gaggawa a wajen alkhairai da izinin Allah to su ne waɗannan guda uku to zukata na ɗan adam zukatan ‘yan adam su ma haka Allah ta'ala ya kasa ayyukan da suke yi gwaggwadon waɗannan mutanen akwai mutumin da a zuciyarsa zalimun li nafsihi akwai mutumin da a ayyukan zuciyarsa muqtasidun ne matsakaici ne akwai kuma wanda a game da ayyukansa na zuciyarsa sadiqun bil khairati bi idnillahi الظالم لنفسه توانيني الظالم لنفسه ميتوتا كنسا وان يزالن كنسا العاصي شيني ميسابو بترك معمور او فعل محظور جا ايماني ازوشيا اما كما ميسابونيش بترك معمور ينا برن wasu abubuwan da Allah ta'ala ya umarce shi yayi kana iya samun sa kila wataran sallar farilla ma ya zama bai yi ta ba in kuma ya yi ta yi ta ba akan lokaci ba lokacin azhar sai lokacin ta ya fita sai yayi lokacin asuba sai lokacin ta ya fita sai yayi ta lokacin la'asar sai lokacin ta ya fita sai yayi ta kaga bitarki ma'murin kenan aw fi'li mahzurin wani zubin kuma zaka tsince shi ya saba ma Allah ya aikata abin da aka hana shi wani zubin ya ƙarya wani zubin ya gulma wani zubin kila ma ya ci haram amma kuma yana nan da imaninsa in an zo ana kirga musulmai yana nan a cikin musulmai to shi ne azzalimu ne nasu wanda muktasidu shi kuma matsakaici wanda yake tsaka tsaki المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات shine wanda yake aiwatar da wajibai kawai ba ruwan shi da nafilfili wattariku lil muharramati sannan ya ba abubuwan da suke haram amma kuma kila ka tsince shi yana aikata abin da yake makaruhi shine al muqtasid in yi sallah asuba in yi sallah asuba in aka ci alfijir ya keto to baya raka'at alfajir kawai shi dai zai zo a kira sallah in an kira sallah shi ne zo ya raka'a biyu ya yi ta ila a cikin jama'a ko da yaushe ya rike sallar farilla in azumi ya zo ya yi azumin watan ramadanu to da shi da sake wani azumin sai baɗi in mai dukiya ne ya ware zakarsa ya biya ya ba da zakarsa to ba shi ba wata sadaka ba sadaka ba kyauta kaga ba na fila kenan sannan a babin abin da aka hana duk abin da yake haramun ne ya nisance shi amma kuma watakila za ka iya samun shi yana aikata makaruhi me makaruhi makaruhi shine abin da da ba ka yi ba za a baka lada amma kuma in kai ba za a rubuta ma zunubi ba shine makaruhi za ka same shi yana aikata wasu makaruhat amma dai baya aikata haram to shine al-muqtasid ya tsara wajibi irin sahabin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni zan yi maka tambayoyi ya ma'aikin Allah kuma zan tsananta maka a tambayoyi annabi su ya ce ba komai ka yi ya ce yanzu kai Allah ne tsakaninka da Allah Allah ne aiko ka wajen mu manzon su ne ce i ya ce Allah ne shi Allah ne yanzu ka tsakaninka da Allah Allah ne ce ka zo ya ce maka baka salloli biyar ce eh yanzu Allah ne ya ce mu rika azumi don Ramadan mazo sun ce eh shi ke da shi waɗannan su ne musulunci ya tambaya kan musulunci mazo sun mai faɗa masa abubuwa na wajibai na musulunci sai kawai sai juya yana wallahi la azidu ala zalika shay'a yace daga wannan ba zan ƙara komai ba salloli biyar in ne shi kenan in ne azumi na na Ramadan shi kenan ni ba zan ƙara wani abu ba manzo Allah ta sama yayi murmushi yace aflaha in sadaqa yace dan aljanna ne shi in dai da gaske yake yi kaga zai shiga aljanna kenan bai ce zai nafila ba to shi na ke ce masa almuqtasi tsara farilla nisan ta abubuwan da aka haramta amma nafila kan ba shi ba nafila to shi na almuqtasi والسابق بالخيرات sai na ukunsu wanda ya fi daraja shi ne wanda yake rigegeniya yake gata a wajen aikata alkhairi jira yake ji an faɗi wani hadisi na wata falala ya gaggawa aiwatar da wannan abu bayan ya tsara farillai dama bai da matsalar farilla sannan abubuwan da suke haramun ya nisance su to jira yake ya ji an faɗi wata raziba minar raga'ib wani abu da aka kwaɗaitar sai ka ga ya rike shi yi salatu duha tun daga raka'a biyu har zuwa raka'o'i takwas azumi idan litinin ta zo zai tsari zai yi azumin litinin idan alhamis ya zo rana alhamis ta zo zai yi azumin alhamis sannan duk wata sai ya yi salasatu ayyami min kulle shahar kowane wata sai ya azumi uku sannan in mai dukiya ne bayan ya yi ba da zakarsa jira yake ya ga wani mabukaci ya taimake shi jira yake ya ji an ce a taimaki addinin Allah ya dumbuzo ya bada ashabiqu bil khairat ga farillai ya tsare sannan kuma ya dora da nafilfili shine almutaqarribu bima yaqdiru alayhi min fi'li wajibin wa mustahabbin shine wanda almutaqarribu me neman kusanci ga Allah bima yaqdiru alayhi da duk abin da yake da iko min fi'li wajibin ta hanyar aikata abin da yake tilas a shari'a wa mustahabbin da kuma aikata abin da yake mustahabbi abin da aka so a yi amma ba a ce tilas ba والتارك للمحرم sannan duk abin da yake na haram ya nisance shi wal makruhi sannan kuma duk abin da yake na makruhi ya nisanta shine asabiqu bil khairat asabiqu bil khairat akwai malaman tafsiri da suke ganin cewa kaso biyun ƙarshe su ne a cin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da al-muqtasid da ashabiqu bil khairat amma az-zalimu li nafsihi to ba ta cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma malaman tafsiri daga cikin sahabbai suka ce duka wannan ana faɗa kashe-kashe ne na yanayin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da al'imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ya rubuto shi a cikin musnadinsa malamai sun yi sabani akan ingancinsa a shir Ahmad Muhammad Shaki rahmatullahi alaihi ya inganta shi a cikin tahrijin da ya ma musnad imam Ahmad da kuma muktasar ɗinsa na tafsirin na kasiri annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce az-zalimu li nafsihi maghfurun lahu wanda ya zalunci kansa to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa wal muqtasidu yuhasabu hisaban yasira shi kuma wannan matsakaicin shi kuma za a masa bincike amma bincike mai sauki a ranar gobe alkiyama shi kuma asabiqu bil khairat alladhi yadkhulu al jannata bighayri hisabin wala iqam shi kuma wanda zai shiga aljanna ba za a masa bincike ba ba za a masa azaba ba kaga su ne waɗannan matakan so daga ayyukan da zuciyar ɗan adam suke yi musulmi da take yi to shi ɗan adam musulmi ɗin ya kasu gida uku ko dai ya kasance zalimu ne na ciyi al'afi kenan ko kuma ya kasance al-muqtashid shine mai aikata wajibai mai nisantar haramai amma ba ruwan shi da nafil fili sannan kuma kila yana aikata makaruhai shi ku asabiqu bil khairat shine wanda bayan farillai kuma ya tsara mustahabbai bayan ya nisanci haram sannan kuma ya nisanci makaruhi Allah ka sa mu a ciki wa in kana kullum min al muqtasid duk da cewa da shi al muqtasid wato dan tsaka tsakin wasabiki da kuma mai gaggawan nan kad yakunu lahu dhunubun tumha anhu zai iya yiwa su zama suna da zunubai ƙanana waɗanda za a goge musu su so tari idan aka ce az-zunubul lati tumha ana nufin ƙanana eh shi yasa zaka ji annabi sama a hadisai da yawa sai ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa mafi yawancin malamai su ce as-sagha'ir li'anna al-kaba'ira la tughfaru illa bit-tawbati ƙananan zunubai ake nufi ba manya ba domin su manya ba a gafarta ma mutum sai da tuba idan mutum ya mutu yana babban zunubi to ka bar shi da Allah sai ka kyale shi al'amarinsa yana wajen Allah Allah madaukakin sarki yana iya gafarta masa da ɗaya daga cikin sababban gafartawarsa to da asabiqu bil khairati da almuktashi dukkanin zai wa suna da ƙananan zunubai amma zunuban da Allah ta'ala ya zai goge musu su imma bi taubati ko dai su tuba kafin su mutu domin shi tuba yana tabbata ne kafin mutum ya mutu إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم tuba na tabbata ne ga wanda yake tuba kusa kusa ba shi ba sai wale ta tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum ahaduhum al maut qala inni tubtu al an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ba shi mutum ya zo zai mutu ba shikenan sai ce zai tuba sai a yi masa irin na fir'aunu al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al musidin a'a mutum ya tuba shi yasa ake son ko da yaushe musulmi ya zama cikin tuba yake والله يحب التوابين شيكو ألا دقشن سطوفنسا ينا سما ستوبا ويحب المتطهرين سننكم ينا سن متانا لسكي ترككا سكي برمية وأيكا كل تكن نيمن ترككا سكي كن غسيش ويحب المتطهرين أي الذين يتطهرون ولن سكي ترككا كودي وشي إن سن أيكا تزنبي شي سبش شي ستوبا bayan sun aikata saban nan su ji zuciyarsu kamar za ta fashe saboda damuwa shi yasa annabi sama ya ce annadmu taubatu yin da na sani akan zunubin da mutum ya aikata to tuba ne ka ji lokacin da ka aikata saban Allah bayan ka aikata ka shiga damuwa me yasa ka aikata wannan to alama ce ta tuba alama ce ta cewa akwai imani a cikin zuciyarka domin wani yana nan shi yana jin ma zanubin ai halas wa in ma bi hasanatin mahiyatin sannan Allah ta'ala zai iya zai iya gafarta musu bi hasanatin da kyawawan ayyuka mahiyatin waɗanda suke goge munanan ayyuka innal hasanati yuzhibna sayyi'ati haka Allah ta'ala ya ce kullun kyawawan ayyuka suna goge munana ne shi yasa sai ya ce ne wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha duk lokacin da mutum ya aikata mummunan aiki to daga cin alamar tubansa to ya kokari kuma ya aikata kyakkyawa tamhuha she wannan kyakkyawan she ya je ya goge mummuna kun gani Allah zai iya gafarta musu da wannan wa imma bi masa'iba mukaththiratin kuma Allah zai iya gafarta musu ta hanyar musibu mutum ya saba ma Allah sai Allah ya jarrabe shi da wata musiba wannan musibar da Allah ya jarrabe shi da ita to sai ta zama sanadiyar a goge masa zanubansa shi yasa bayan Allah na gari idan suka ga wata musiba ta same su to sukan tsaya su cincintini ko dai sun saba ma Allah ne sai su roƙi Allah su ce ya Allah ka sa ya zama wannan musibar da ka jarrabe mu da ita ta zama sanadiyar goge mana wani zunubin mu ɗaya daga cikin salihan bayin Allah yana cewa inni la'alamu anni asaitu Allah hatta fihi mali yace ina gane na saba ma Allah ha a jakina shine wata rana sai in hauye tutsu ya kada ni alama na saba ma Allah kenan tunda na saba ma Allah ai ni ma ya kamata jakina ya saba min shi ne sai ka saba ma Allah sai Allah ya sa ɗan kai ka ya kamata ka tsaya kai tunani to kage shi ne wannan bi masa'ib mukaffira ce da musibu jarabawa da Allah ke jarraba bawa da ita shi kenan sai ya amfani da wannan musibar sai goge masa zanubansa to Allah na amfani da wannan ya gafarta ma al-muqtasid da kuma ash-shabiqu bil khairati bi idnillah kun da kenan السابق بالخيرات دا da da almuqtasid ba a ce ba su zunubi ba zai iya yiwuwa su saba ma Allah domin ba ma'asumai bane su wa in ma bi ghairi zalik ko kuma da makamancin da wani da wata hanyar da Allah ke gafarta ma bawa zunubin sa ba waɗannan hanyoyin ba amma la ibn taymiya rahmatullahi alaihi akwai littafin sa da ya rubuta al-imanul awsat a cikin wannan littafin nasa al-imanul awsat ya kawo asbabul maghfirati al-ashara ya kawo su sabubba guda goma da Allah ta'ala ke amfani da su ya gafarta ma bawansa yanzu nan ya faɗa mana biyu daga ciki kun ga ya faɗi at-tauba sannan ya faɗi al-hasanatul mahiya uku kai sannan ya faɗi al-masaibul mukaffira Allah yana gafarta ma bawa in ya tuba Allah yana gafarta ma bawa idan ya aikata sabo sai kuma ya aikata kyakkyawa sannan Allah ta'ala na gafarta ma bawansa idan ya sabo sai ya kama shi da wani da wata musiba a duniya sai ya amfani da wannan musiba sai ya goge masa wancan zunubin da ya yi kun ga uku ko sannan daga cikin waɗannan goman Allah ta'ala na gafarta ma mutum da yawan istighfari da yake yi da baki istighfari daban tuba daban istighfari a cikin tuba yake to mutum ya ta istighfari da baki Allah zai iya kallon wannan istighfarin nasa ya gafarta masa wasu daga cikin zunubansa kun ga na hudu kenan na biyar daga ciki Allah ta'ala yana gafarta ma bawansa ta hanyar sallah da bayi za su masa bayan ya mutu shi yasa ai aka ce ake son a yawaita wajen yi ma musulmi sallah kuma ya zama mutanen kirki alal aƙalli mutane arba'in annabi sun ce la yushriku na billahi shay'an ya zama su arba'in cikin su ba mushriki ba mai shirka a cikin su to illa shafa'ahum Allah ta'ala fi ma min rajulin يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه باب ونمتن دزي متو sai a samu mutum arba'in wanda babu mushriki a cikinsu su tsayi su masa sallah face sai Allah ta'ala ya ba su cetonsa kun ga sallah kenan sannan na shida Allah ta'ala yana gafarta ma bawansa bi du'a'in nasi lahu da addu'ar da mutane za su masa shi yasa ake so idan aka gama rufe bawa a kabarinsa to a tsaya a masa addu'a istaghfiru li akhikum wa salu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'alu istaghfiru li akhikum ku neman ma dan uwanku gafara a wajen Allah wa salu lahu tasbita ku nema masa Allah ya tabbatar da harshen sai iya bada amsa fa innahu al'ana yus'alu domin yanzu za a masa tambaya sannan daga ciki akwai ghamzul qabar matsa kabari Allah ta'ala yakan sa kabari ya matsa mutum bayan an rufe shi to wannan gamzu din da za a yi yana Allah ta'ala na amfani da shi ya zama sanadiyya ya gafarta ma bawansa kana iya ganin mutum a duniya mai sabo ne amma ya tafi da imani to wannan matsar da za a masa a kabari sai a tashi a filin tashin alkiyama sai riga Allah ya gafarta mishi an ce ya wuce tafi aljanna sannan daga cikin waɗannan sabubban akwai ahwalu yawmil qiyama tsorace-tsoracen da za a shiga na tashin alkiyama tashin hankalin da za a shiga a tashin alkiyama wannan yana cin sabubban da Allah ke amfani da su ya gafarta ma bawansa sannan daga ciki akwai shafa'atu shafi'i ceton masu ceto Allah su sama zai yi ceto bayan Allah nagari Allah zai ba su ceto shuhada'u za su yi ceto duk wannan ya tabbata a cikin nasusan hadisai ingantattu ƴaƴa za su ceci iyayensu ƙananan ƴaƴa waɗanda suka mutu ba su balaga ba to za su ceci iyayensu da nassin hadisi ‘ya'ya mata da mutum ya haife su biyu zuwa uku ya yi musu tarbiyya har ya aurar da su ya aurar da su suka tafi gidajen mazajen su suka zauna da mazajen su lafiya suka mutu su ma ranar lahira Allah ta'ala zai ba su ceton babansu zai ba su ceton babansu sannan na ƙarshe shine Allah da kansa yana gafarta ma bawansa bayan ya sa shi a wuta sai ce ya gafarta mishi da kanshi kawai ya fita ba tare da wani ya nema masa ba su ne ake ce musu asbabul maghfirati ashara sabubban da Allah ta'ala ke gafarta ma bawa zunubansa sakamakon ta sanadiyarsu to su ne waɗannan to al-muktasib da as-sabiqu bil khairati dukkanin su zai iya zama suna da zunubai ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin su zama Allah ya amfani da su ya gafarta musu zunuban su wa kullum min as-sinfayn kuma dukkan su biyan al-muqtasidin was-sabiqin min awliya'illah da su waɗanda suke matsakaita ya tsara farillai amma kuma baya nafila wasabiqina da kuma waɗanda suke gaggawa aikata alkhairi fi farilla fi nafila sun ba haram sannan kuma sun ban makaruhi min auliya illahi duk suna cin waliyan Allah dukkaninsu suna cin waliyan Allah wa inna auliya Allah humul ladina zakarahum fi kitabihi bi qawlihi kuma waliyan Allah ba wasu bane su ne waɗannan da Allah ta'ala ya ambace su a cikin littafin sai ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ku saurara kamar misali ana ta musu ne wai waye waliyi wancan yace ai waliyi shine kaza wancan yace a ba shi bane sai Allah ce kai ku dakata duk ku dakata ku wai gona ala ku saurara kowa ya daina musu inna auliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim ba su da tsoro khawf ba sa jin tsoron abin da za su je su tarar ba sa jin tsoron abin da suka bari a baya wala hum yahzanun sannan ba za su shiga damuwa ba ba su da tsoro a baya ba su da tsoro a gaba to sai Allah sai ya ce alladina amanu in baka san su ba su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suke taqwa kun ga abu biyu ce al-imanu wa taqwa imani ake nema sannan da taqwa in ka tsara waɗannan guda biyun to ka zama waliyin Allah ka zama waliyin Allah sannan waliyan Allah ba su da khatamu ba wanda ya isa ya ce ga wani wai shine ya khatamu auliya illahi ba shi waliyan Allah za a ci gaba da samun su har ƙarshen duniya sannan waliyan Allah ba wasu suke naɗa su ba a cikin mutane su ba da wani list su ce ai wannan waliyi ne wane waliyi ne wane waliyi ne a'a duk wanda ya cika wannan sifa siffofin guda biyu ya kasance mu'minan taqiyyan ya zama mai imani kuma mai takawa waliyin Allah ko wasu sun naɗa shi ko ba su naɗa shi ba Allah ne ke naɗawa Allah ne ke naɗawa kuma Allah shi ya san shi iyaka Allah ta'ala zai iya nuna ma bayan Allah dan a san darajarsa sai ya ba shi abin da ake ce musu karamat me karamat shine su ne abubuwan da Allah ke ba bayansa na gari domin ya gaggata cewa su bayansa ne na gari kuma mabiya manzansa sai su yi magana sai magana su tabbata sai su yi magana sai magana su tabbata sai su yi wani aikin da ba kowa zai iya yi ba su ko ba suna yi bane dan alfahari ba sa yi dan nuna isa wani zubin ma ba sa sanin abin zai faru mun taɓa ba da labarin al'imam ayyubu shikhtiyani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai malamin al'imamu maliki yana cin tabi'ai ƙanana ayyubun kaitan a shikhtiyani tafiya suke yi a dokar daji shi aka rasa ruwa alimamu zahabi ya kawo wannan cin shehu alamin nubala a ƙarƙashin tarihinsa ya ce sai wani sai aka zo sai aka rasa ruwa ba gida gaba ba gida baya ayyubu shikhtiyani rahmatullahi alaihi kawai sai ya daga hannu ya addu'a yana daga hannu ya addu'a kawai sai ruwa ya rika zubowa daga hannunsa kwatankwacin irin yadda ruwa ya zubo daga yatsun annabi sallallahu alaihi sallama sai ruwa ya rika zubowa daga hannunsa aka sha aka shayar da dabbobi ya ce na haɗa ku da Allah ka ku faɗa ma kowa ce na haɗa ku da Allah ka ku faɗa ma kowa addu'a ya yi ba kulumbuta ya yi ba kawai sai ruwa ya fito daga hannunsa ya ce ka a faɗa ma kowa to ɗaya daga cikin masu wanda wanda abin ya faru da shi ne ba da labari shi ma malamai suka ce bai ba da labari ba sai bayan al'imamu ayyubu sikhtiyani ya rasu ya ba da labari domin ai ya gama kenan kuma in an ba da labari ba zai gururi bai na kabari bai ma san an yi ba sannan Muhammad ibn al-Munkadir ɗaya daga cikin salihan bayin Allah yadda kanta yake ba da labari ya ce wata rana wani mutum aka yi roƙon ruwa aka samu fari a Madina fari fari yayi yawa a Madina aka yi ta fita roƙon ruwa amma ba a yi ruwa ba ya ce ran nan na shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina kawai sai na ga wani mutumi ba yi da wata alama ta ɗaukaka ko kuma duk ma ba a san shi ba a gari ya ce ni kai na wallahi ban san shi ba kawai sai na koma gefe sai na ji mutumin nan ya ɗaga hannu yana cewa ya Allah mutanen madinar annabinka sun roƙe ka ruwa ya Allah baka musu ruwa ba ya Allah ka musu ruwa yana sauta hannunsa kawai aka kece ruwa a madina al-imamu muhammad bin munkadir ya ce wallahi ina kallonsa shi ma da gudu ya kai gida ni kuma na bi shi ta bayan in je in ga gidansu ko gidan shi ba bai sani ba ya tafi yana bin shi a baya har ya ga gidansu ashe gidan wata tsohuwa ya sauka shikenan yana fito ya gan shi shikenan ya tsaye da shi ya ce dan Allah bawan Allah waye kai ya ce me wannan tambayar kuma ya ce wallahi wani abu na ga kayi yanzu nan a masallaci naga ka daga hannu kayi addu'a an kece da ruwa shine nake son in san ko kai waye sai ce wallahi ban san kana kallo na ba da na san kana kallo na ba zan yi ba yace kuma dan Allah ka kyale shi ke ne shi wa shi gida bayan kwana uku Muhammad ibn Munkadir ya dawo gidan nan ya sallama sai wata tsohuwa ta fito da tsohon nan ta fito ce da Allah mutum ne kama ka zace ina kallon kwana uku da suka wuce kai da shi kila ba kai ka koran mana shi tun daga ranar nima ban san inda ya tafi ba kaga da wani ne shi ke na yanzu shi ke na sai a tara mishi arziki har jirgin sama siyasa ma kawai kai addu'a a tsuje da ruwan sama kaga su ne waɗanda su ne waliyan gaskiya tarihinsu gashi nan tabbataccen abu ne babu guguɗi a tarihinsu ba su da ashabatu sauda a cikin waliyai na daddu da ake da su cikin waliyai na daddu wanda mutane suka nada su akwai wani waliyin da shekarun shi 40 an ce ba a san halin da yake ciki ba hali ne mara kyau kila to waɗannan tarihinsu tarihi ne tsarkakacce kuma ɓoye kansu suke ba nema suke a san su ba kaga shi ne wannan to duk waɗannan waliyan Allah ne su ne auliya da al-muqtasiduna da ash-shabiquna bil khairat dukkanin su waliyan Allah shine shi malam yace fa haddu auliya illahi ma'anar dai waliyan Allah هم المؤمنون المتقون سوني ماسو إيماني ماسو تقوى إيماني أزوتيا تقوى أعيكتشي إيماني أزوتيا تقوى كما أعيكتشي التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه aikata abubuwan da Allah ya ce a yi da nisantar abubuwan da Allah ta'ala ya hana daidai gwagwadon iyawa wannan shine ake ce masa at-taqwa to duk wanda ya cika waɗannan sufofin guda biyu ga al'imanu ga at-taqwa to fahwal wali shine wali shine waliyin Allah walakin na zalika yanqasimu ila amin wa humul muqtasiduna sai dai waliyan Allah sun kasu gida biyu akwai amun akwai waliyai gamammu wa humul muqtasiduna sune waɗannan yan tsaka tsakin masu tsara farillai in ka tsara farilla to kai waliyin Allah ne gama gari wa khasin wa humus sabiquna akwai kuma waɗanda suke cibabbun waliyan Allah su ne ashabiquna bil khairati dinna bayan farle kuma suka hada da nafilfili bayan sun nisanci haram sannan kuma suka nisanci makaruhi wa in kana ashabiquna ala darajati duk da cewa su ma ashabiqun din matsayinsu hawa hawa ne kal anbiya wa siddiqi kaga akwai annabawa annabawa su ne waliyan Allah na farko in kana neman first class waliyai na Allah to su ne al'anbiya wa annabawa su sun sami walayar Allah soyayyar Allah sai ya haɗa musu da isma sai ya haɗa musu da kariya daga sabo ba su sabo kwata-kwata ba za su yi sabo ba shine ai ya haɗa nubuwa ɗin ba ka samun annabi kuma mai sabo annabi ba ya saba ma Allah to kaga su ne nan wasiddiqi akwai siddiqai siddiqai su kuma ne yan gaba gaban annabawa kowane annabi Allah ta'ala yakan haɗa masa siddiqai su ne yan gaba gaba masu gaggata shi na asali kamar sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga siddiqai sannan daga cikin su akwai ashuhada sannan akwai as-salihuna ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله هذا هو الله شيء الله النباوه sai shuhada sai sai siddiqai sai shuhada sai salihuna وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه حقيقة النبي صلى الله يا أم بتوأنن كسوري النوليي دا أولياء الله الخواص دا أولياء الله العوام وليان الله كيبن تتو دا كما وليان الله جمجري ya ambace su a cikin hadisi hadisin da ya fi shahara da hadisul wali al-imam asyuti rahmatullahi alaihi a cikin al-fatawi alhawi lil fatawi yana da wata makala da yayi da ya sa mata suna al-qawlul jali fi hadisil wali ya kawo hanyoyin riwayar hadisi sannan malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa a wurare da yawa ya ɗauki wannan hadisin ya masa sharhi sannan al-imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa mai albarka jami'ul ulumi wal hikam fi sharhi 50 hadisan min jawami'il kalim ya ba hadisin muhimmanci sosai ya masa sharhi mai tsawo da wasu kuma malaman kamar ibn hajar a cikin fatul bari kamar al-imam an-nawawi a cikin sharh muslim wato al-minhaj dukkanin su sun yi sharhin hadisin sharhi wanda yake mai tsawo عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتشي يقول الله ألا يناتي والحديث القدسي كينا man adali waliyan duk wanda ya gaba da masoyina Allah yana son wani kai kuma ka ce kana gaba da shi bawan Allah mummuni ta kaga wani bawan Allah yana da imani sannan ga ta kawa daidai gwagwado yana tsara dokokin Allah sai ka da kai ba ka san shi shi ne daga matakin da ake nufi a dan uwanka musulmi mai tsara dokokin Allah daidai gwagwadon iyawarsa sai ka ji kana kinsa waliyin Allah ne shi to Allah ta'ala ce man adali waliyan duk wanda ya gaba da wani waliyina faqad barazani bil muharabati to haƙiƙa yayi fito na fito da ni da yaki ka ce kana kin bawan Allah wani daga cikin bayin Allah waliyin Allah ka ce ba ka san shi to kai tsaye da Allah kake faɗa akwai riwaya ta zo faqad azantuhu bil harb na masa izini ya zo mai yaki wajen yaki da Allah kaga wannan ko to ya ake zama waliyan sai Allah ta'ala sai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi misli ada'i maftaratuhu alayhi bawa na bai taba neman kusanci ya zama waliyi na ba fiye da ya aikata abin da na farlanta masa idan kana son ka zama waliyin Allah to tsara farlan Allah zama mai sallah zama mai biyayya ga iyayenka zama mai azumi zama mai ba da zakka zama mai hajji dukkan abin da aka ce fariba ne farilla ce daga cin farillan Allah to tsara wannan to za ka zama waliyin Allah amma waliyullahi ne al'am domin muktasidi ne kai kenan ka tsara farillai sannan nisanci abubuwan da Allah ya haramta ka a same ka a wajen duk abin da ya zama kabira ce duk abin da aka lissafa shi yana cin manyan zunubai ka nisance shi to za ka zama muktasidi waliyullahi al'am kenan ka zama waliyin Allah da magari kuma Allah ne zai rika maka kariya duk wanda ya ce zai yi faɗa da kai to da Allah yake faɗa ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه باوانا كما بزي غشي بينا نيمان كسنشي دني بالنوافل دنافل فيلي حتى أحبه حسينا سوشي kaga yanzu nan ka tashi daga waliyullahi al'am waliyin Allah ga magari yanzu ka zama waliyullahi al-khas ka zama kebantaccen waliyin Allah domin bayan farillai kuma ga nafil fili kana yi fa idza ahbabtuhu in na so shi in Allah ya so bawansa wanda ya tsara farillai kuma ya ƙara da na fulfili kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama ni nake kula masa da jinsa kunnansa ba zai ji komai ba sai alheri wa basarahu alladhi yubsiru bihi sai in zama ni ne nake kare masa ganinsa wanda yake gani da shi ba zai kalli komai ba sai abin da Allah yake so a kalla idansa in kaga ya kalli wani abu to Allah ne yake son a kalli wannan abu kallon Qur'ani kallon hadisi kallon sunnonin Annabi sallama kallon littafan addini shine abin da zai rika yi wa yadahu allati yabtishu biha sannan Allah ta'ala zai zama shine mai kula masa da hannunsa allati yabtishu biha wanda yake taba abubuwa da shi ba zai taba komai ba sai abin da Allah ya ce a taba ورجله التي يمشي بها sannan Allah zai zama shine mai kula masa kafarsa wacce yake tafiya da ita ba zai yi tattaki ya je wajen da Allah baya son aje ba fa bi yasma'u wa bi yubsi wa bi yabtishu wa bi yamshi da ni ne ni ne zan kula masa da jinsa ni zan kula masa da ganinsa ni zan kula masa tabawarsa da zai yi ni zan kula masa da tafiyarsa wala in sa'alani la utiyannahu wannan ziyadar ta fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yamshi malamai suka ce ziyada ce kusan da babu ita a cikin mafi yawancin masajir na riwayar hadisin wala Allah wani ne daga cikin masu riwaya ya sharhi wala in sa'alani la utiyannahu wallahi idan bi ya roƙe ni sai na amsa masa wancan waliyin da suka haɗu da Muhammad ibn Munkadir ya roƙi Allah ya amsa masa ko bai amsa masa ba Ayyubu Shikhtiyani ya roƙi Allah ko bai amsa ya roƙi Allah Allah ya amsa masa ko bai amsa masa ba kai a cikin sahabbai haka ta faru sahabbai da yawa haka ta faru da su ina abin nan Abu Ubaida ibn Jarrah da suka tafi yaƙi da ake ce masa ghazwatu dhatil khabt watanni suka yi a gefen sahilul bahar a gefen teku ga ruwan teku suna kallo ruwan teku ba ruwan sha ba ne ko ruwan teku ruwan sha ne ba ruwan sha ba ne ruwan teku aya Allah ne bai sha ruwa ka kalle shi ka tabbatar da ayar Allah ne to ga su a bakin teku ba abinci abincinsu ya ƙare duk abin da suke da shi ya ƙare shi kenan suka zo suka samu sojoji da suke karkashin abu bai tabin jarrah suka zo suka ce masa to gamu mun fa jakadin annabi sama ne annabi sama ya aiko mu mu zo ne ne wannan aikin ga kuma abincin mu ya kare aka je aka koma sai dai a fasa cikin raƙumi ruwan da raƙumi ke ajewa a cikinsa wanda yake sha ɗin nan shi suka rika zuƙewa ya ce to ku ƙara mana da raƙuman mana ce to yanzu me za a yi kawai abu ubai da radiyallahu anhu kawai daga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah mu ɗan saƙon annabin ka ne ya Allah mun zo mu isar da aikin aikin ka ne ya Allah ya Allah ka ji kanmu ka tausaya mana ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha yana sauke hannu kawai sai Allah ta'ala ya aiko musu da wata katuwar dabba hadisin yana cin sahih bukhari ya fito musu da wata katuwar dabba shine ake ci masa al'ambaru kifi ne kato ya fi shaka al'ambar al'ambar sunansa da larabci al'ambar suka fito ya fito kawai bakin teku kawai sai ya mutu suka rika ci suka rika ci suka rika ci sai da suka ci suka ci suka ci watanni mai ruwa ya ce wasa minna ya ce muka yi bulbul mana yadda ka san ba yaƙi muke ba yadda ka san ba sojoji ba muka yi bulbul mai riwaya ya ce wallahi tallahi kwarmin idinsa kwarmin idan wannan dabbar da aka kwashe naman idan sai wallahi mutum goma sha biyu suka shiga suka kwanta a ciki suka kwanta wani ba zai ce ka matse ni ba kowa cikin yalwa kwarmin ido abu baida ya ce a gwada tsawonsa a gani aka haura kumi aka yi tafiya mai tsawo sannan aka kai ƙarshensa sannan haka aka sake dawowa suka ɗibi nama suka tafi da shi madina suka kai ma sahabbai su ma suka ci wanda suke madina to kaga wala in sa'alani la utiyannahu in waliyi na ya roke ni wani abu wallahi sai na biya masa sai na bashi wala in ista'azani la u'idannahu in kuma ya nemi in bashi tsari wallahi sai na bashi tsari وما ترددت عن شيء أنا فاعله Allah ta'ala ya ce wallahi ban yi taraddudi ba in yi ko ka in yi a game da wani aiki taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'mini fiye da in karɓi rai dan bawa na mu'mini yakrahu al-maut wa akrahu musa'atahu bawa na zai sanya mutu saboda yana aikata alheri wa akrahu musa'atahu ni ko bana son in bata mishi rai wala budda lahu minhu amma na riga na kaddara masa mutuwa in ji Allah ta'ala kaga bawan Allah yana son ya ci gaba da rayuwa ya bauta ma Allah shi yasa duk wanda kaga ya je ya kashe kan shayawawa ne daga cin alama ta taɓewa mutum ya je ya kashe kanshi wai shi ya gaji da rayuwar duniya ta wannan rayuwar daɗi gare ta in ba dole ta zo ba ka mutu to kar ka mutu me daɗinta a cikinta kake zunubi ka tuba in ka mutu ba magana tuba yanzu kuma ka shiga ka shiga ƙarƙashin mashi'a Allah in Allah ya ga dama ya gafarta ma in bai ga dama bai azabtar da kai sannan a cikin rayuwar duniyar nan ake neman aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabinsa yin fatan mutuwa sa'ad ibn abi waqqas annabi sallallahu alaihi ya ce kakkai fatan mutuwa wataƙila Allah ta'ala ya bakka a ci gaba da rayuwa a duniya sai ka aikata alkhairi so da kada mutum ya fatan mutuwa kaga wannan hadisi ya kunshi nau'in waɗannan waliyai guda biyu auliya'ullahi al-awam da auliya'ullahi al-khawas waliyan Allah ga magani waɗanda suka tsara farillai suka nisanci haram shi auliya'ullahi al-khawas wannan can awa waɗannan khawas waliyan Allah waɗanda su kuma suka tsare farillai kuma suka tsare na filfili sannan suka nisanci haram sannan suka nisanci makaruhai waɗancan su ne aka ce musu almuktasidu waɗannan su ne kuma as-sabiquna bil khairat to kage ga hadisi ya kasa su gida biyu kenan mun gane hanyar da mutum zai bi ya zama wali ga magari shine tsara farillai da nisanta haram hanya kuma da mutum zai ƙara samun matsayi a wajen Allah ya zama keɓantaccen waliyinsa shine bayan ya tsara farillai to ya ƙara da nafulfili sannan bayan ya nisanci haram ya nisanci abin da yake makaruhi abin da yake makaruhi ma kakkayi shi to da haka ne ake samun walayar Allah sai mutum ya zama waliyi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama waliyansa Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan ayyuka na zuciya Allah ya ba mu ikon tabbatar da su mu tafi wajen Allah madaukakin sarki a matsayin bayansa na gari wanda za su zama waliyansa keɓantattu Allah shi taimake mu